إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram bayan hutu da muka je sakamakon azumi da kuma sallah muna fatan abin da za mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna sannan ina amfani da wannan damar domin in mika gaisuwa ta barka da sallah ga 'yan uwa da kuma sauran masu sauraronmu da kuma neman afuwa ga jama'a gaba ɗaya na fatan Allah ya muna afuwa gaba ɗaya idan ba a manta ba mun kwana a a cikin kitabu az-zakat ma'ana littafi mai bayani akan abin da ya shahi zaka sannan kuma a za mu tashi a babu babu sadaqatul fitri babi mai bayani akan zaka ta hudda kai a ina ji mun kare shi ko mun kare babu sadaqatul fitr wanne ne babu sadaqatit tatawwu babu mai bayani akan sadakatu tatawu sadakatu tatawu ita ce sadaka wadda take ba wajiba ba sadaka ta nafila domin kun san kowace ibada tana da nafila kowace ibada tana da nafila a musulunci sallah tana da nafila aikin hajji yana da nafila subhanallah an ga yawa kowace ibada tana da nafila haka ita ma zakka tana da nafila to menene nafilar me yake da suna zakka nafilar zakka ita ce sadaka jayid kenan shine abinda wannan babin zai muna bayani insha Allah a kahin mu ci gaba akwai wani dan uwa da ya turo da tambaya kahin mu fara karatu wadda tambaya ce tabbatar tana da alaka sosai da wannan yanayin da muke a ciki na bayan azumi shine ya ce yana da wani aboki da yake a france to kuskure ya kama a cikin ramadan ya sadu da matarsa mun san ko saduwa da iyali a cikin watan ramadan a lokacin da mutu yake da azumi da rana yana ɗaya daga cikin manyan laihuka wanda aka yi ma hukumci wanda yake mai tsanani domin hukumcinsa shine ɗai cikin abubuwa guda uku na farko shine a 'yantar da baiwa ko kuma azumi na kwana talatin kwana wata biyu shirya da juna kenan kwana talatin gida biyu ko kuma ciyar da miskini guda sattin to shi wanda ya zaɓa wanda yake iyawa shine ciyar da miskini guda sattin kin to shine suke tambayar ya ya kamata a ciyar da miskini guda sattinkin kuma har ya halatta ya turo daga can france a hidda a nan niger amsa a nan shine ya halatta asali dai ita ka fara ana hudda ta a inda abin ya samu ma'ana a asali a inda ka yi laihin na ya kamata a ce ka hudda kafarar a talakawan da kake a wurin su ya kamata a ce an ba wannan to idan ya kasance a inda kake babu mabukata an gane ko domin akwai inda ba a samu mabukata to idan ya kasance babu mabukata to kana iya ka tura inda ke da mabukata sai a hudda a bayar domin innamal a'malu binniyat kenan al'umur bi maqasidiha zaka turo da manhar kafara kai kenan wannan suna da zabi na farko imma a daho abinci na adadin mutum sattin su zo su ci a lokaci guda ko kuma a'a a hudda abinci danye misali kamar shinkafa tunda ana hudda kotul balad ne abinda mutanen garin suke ci kenan suna iya sosai shinkafa sai a hudda a cikinta shi kuma mafi yawanci kafara mafi yawanci malamai sun ta akan cewa alkafaratu nisfu sa'in min qutil balad shi kafara rabin sa'i ne ake badawa abinda ake hiddawa a zakar kono ga mutum guda to rabin shi shi ake huddawa a wajen mi a wajen zakka a wajen kafara kenan za su hidda nisfu sa'in min qutil balad idan aka kiyasta shi zai iya kilo biyu idan ya kasance abin da ake kilgawa ne da kilo amma ita shinkafa asali awo ne ake yi kenan za a auna kamar da ake auna hatsi rabin tiya rabin tiya kenan zai rabin tiya sai a hudda shi a matsayin kafara ga mutum guda guda haye mutum nawa haye mutum sattin insha Allah kenan wannan shine kenan sai dai a wajen bayar da ita ta sha bamban da zakar kono kun ga zakar kono ana iya ta mutum biyar a ba mutum guda amma ita kuma kafara idan za a huddawa dole mutum guda gudan nan za a ba adadin mutanen nan sattin sai an cika su an gane ko kenan shine bambanci insha Allah jayid kenan a hadisi na farko da malai kawo a cikin wannan babin na babu sadakatu tatawu shine hadisin abu huraira malai ce an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli nau'in mutane guda bakwai Allah yana lullube su a cikin inuwarsa yawma la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa in ba inuwarsa ba fadakar alhadith sai ya ambaci sauran hadisin wa fihi akwai a cikin wannan hadisin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da kuma wani mutum da yayi sadaka da wata sadaka fa akhfaha sai ya ɓoye wannan sadakar hatta la ta'lama shimaluhu har sai da ya kai hannunsa na hagun bai san ma tunfiqu yaminuhu ba abinda hannunsa na dama ya bayar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kina wannan hadisin yana bayani ne akan falala da mahimmanci na ɓoye sadaka sadaka kowace iri alkhairi ce allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa in tubudu sadaqati fa ni'imma hi idan kuka bayyana sadaka to ba laihi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum amma da za ku ɓoye ta ku ba talakawa shine mafi alkhairi har yanzu a wani hadisi manzo Allah yake cewa sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi sadaka a ɓoye tana me yake da suna tana toshe hushin Allah madaukakin sarki ma'ana idan Allah ya hushi da kai idan ka yawaita sadaka ta ɓoye to yana sa Allah ya mai Allah ya yarda da kai hushin nan da ya ya sabka kenan wannan sai ke nuna mahimmancin sadaka a sadakan ma ashe akwai wadda ta ita ce wadda aka yi ami wadda aka yi da ɓoye malamai suka ce hikima guda biyu ya sa sadaka ta ɓoye ta yi sauran sadakoki hikima ta harko na shine kasancewar a tafadiyan min alwuqu'i fi riya tafadiyan min alwuqu'i fi riya dan nisantar hwadawa a cikin riya don mafi yawanci abinda ake bayarwa abinda ake bayyanawa riya ta hai saurin shiga hiya da abinda ake mi ake ɓoyewa wajen yinsa an gane da kyau ko shi yasa ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa al'aslu fil mandubati ikhfa'uha asali shine duk abin da yake ba dole bane ka yi sa to an so ka ɓoye sa an gane da kyau ko sai da maslaha akwai lokacin da kun bayyana sadakar yahimi yahi ɓoye ta an gane da kyau ko akwai lokacin da bayyana sadaka yahi ɓoye ta kamar yadda ya zo a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasu talakawa sun zo da daga ƙauye hufatan uratan mushtabin namir ba su da takalmi ba su da kaya ma'ana isashi akwai wanda kayan kawai neman rihe al'aura ne kawai dai ake yi ma'ana ba su da sutura cikakka kaya duk sun tsatsage wata ma ce aka yi ma miki da suna aka yi mahuda a sama inda za a sa kai sai a ratayo misali kamar ka samu zane hakan ga sai ka mishi huda a tsakiya sai ka rataya shi an gane ko to hatu na dabbobi shine suka ma hakanan suka sa don saboda ba su da kayan sawa ma'ana don saboda tsananin talauci suna zuwa kuma tare da takubbansu sun zo sun ba Allah kansu manzo Allah na ganin su yake tausai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau hudu ba yana neman a taimaka ma wa'annan mutanen manzo Allah na cikin wannan maganar sai wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciko hannunsa da zinariya ya kawo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga tanan ya bada taimako wannan mutumin na badawa sai kowa ya ta kawowa mutane suke ta kawowa kamin a ce ina har an yi tsuli biyu masallaci an yi tsuli biyu na mi na taimako da mutane suka kawo a wannan lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu duk wanda ya sunantar da wata sunna a musulunci ya rayar da wata sunna a musulunci to yana da sakamakonta da sakamakon duk wanda ya aiki da wannan a bayansa a asali sahabai ba su saba su zo su ka sadaka a bayyana ba amma lokacin da manzo Allah ya nemi a kawo shi wannan mutum da kun ga sai ya sai ya ɗebo ya kawo sai kasance shine ya fara nuna sadakar duk da ba lahi a nuna ta to kun gani a wannan lokacin sai nuna ashe nan abin da ya dacewa a yi me a bayyana sadakar shi yasa suke cewa alfadilu kad yakunu mafdulan bisababi fawatil maslahati anhu akwai abun da dalilin wata maslaha sai ya kasance yahi da kai wancan kin misali shine sadaka ka boye shi yahi ko amma sai ka tabbata da in ka bada to zaka kara ma wasu kwarin gwiwar zaka yi ankurajen wasu yi su bara to a wani lokaci me hidacewa kai mi ka bayyana sadakar an gane ko kina a takaice dai wannan hadisi me yake nunawa ɓoye sadaka shi ya himi shi ya himi shi ya yi alkhairi akan bayyana ta sai idan da wata maslaha ba mu gai hikima ta biyu ba ko malamai suka ce hikima ta biyu shine dan saboda shi talakan da shi wanda zaka ba sadakar dan saboda nauyin nan da zai shi lokacin da yake karbar abin da kake ba sa ya rage domin so da yawa idan za a baka sadaka a gaban mutane zaka ji lokacin da kake amsa kana jin me kana jin nauyi an gane ko inda kai mai kamun kai ne zaka shi kana jin nauyi to don saboda a rage wannan nauyin da talaka zai iya shi wannan kumiyar da talaka zai iya shi wajen amsar sadakar shi sa aka ce to ka ɓoye ta shi ya himi shi ya himi shi ya hi dacewa an gane da kyau ko jayid an an riƙe hikimomi guda biyu me ya hikima ta harko ta ɓoye sadaka a tafadiyan min alwuqu'i fi riya don tsere ma haɗawa a cikin riya hikima ta biyu ha ban haɗe shi da larabci ba ko jayyid sanurakib aha hikima ta biyu da larabci ko haɗi da hausa sai yi muku tarkibi da larabci don mi don ɗebe kewa ko ga talaka raf'an lil haraji min alfaƙir an gane ko raf'an lil haraji lil faƙir don ɗoke ma talaka nauyi an gane ko da zai ji ko kuma kumya da zai ji a wajen karbar wannan kin dayid aha hadisi na gaba da yake cewa an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala daga uqba dan amir Allah ya dada shi ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa kullu mri'in fi zilli sadaqatihi kowanne mutum yana a ƙarƙashin sadakarsa yana a ƙarƙashin inuwar sadakarsa hatta yufsala bainan nas har sai an raba tsakanin mutane rawahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya rawaito wannan hadisin wal hakim da imam al hakim yana hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne mutum yana a cikin inuwar sadakarsa har sai an raba tsakanin mutane ma'ana lokacin da aka kawo rana a kusan kanun mutane to akwai wanda za a yi ma inuwa inuwa za ta samo asali ne daga sadakar da suka yi wannan sai ke nuna mi daga cikin falala da mahimmanci ta mi da mahimmanci ta sadaka maliki cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ayyuma muslimin kasa musliman duk musulmin da ya tufasar da wani musulmi ala uriyin akan huntanci an san huntanci ko huntu to huntanci fi'ili shine huntanci rishin kaya rishin kayan sawa isashi kasahu Allahu min hudril janna Allah zai sanya masa daga kayayyakin aljanna mun san kayayyakin aljanna ko Allah ya bamu thiyaban min sundusin khudurin wa istabraqa an gane ko daga cikin nau'in kayan aljanna tsanwaye ne wannan shine kina kenan akwai kaya tsanwaye na musamman na hariri to duk wanda ya tufasar da wani mutum a lokacin da baya da kaya to Allah zai tufasar da shi tufafi na aljanna wa ayyuma muslimin at'amahu musliman at'ama musliman ala ju'in duk musulmin da ya ciyar da wani musulmi a lokacin da yake jin yunwa at'amahu Allahu min thimaril janna Allah zai ciyar da shi daga 'ya'yan itace na aljanna wa ayyuma muslimin saka musliman ala zama'in kuma duk musulmin da ya shayar da wani musulmi akan kishirwa sakahu Allahu min ar-rahiqil makhtum to Allah zai shayar da shi daga ar-rahiqul makhtum ar-rahiqul makhtum sunan giya ce ko wa yusqawna fiha ka'san a ba ita ba a yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk an gane ko yusqauna min rahiqin makhtum to sunan giya ce ar-rahiq giya ce ta ina ta aljanna al-makhtum ma'ana malamai suka ce al-makhtum ma'ana ita ce giya wadda aka kula wadda alike take wasu suka ce al-makhtum a a karshen ta akwai wani dadi da mutum zai ji an gane da kyau ko kamar nan Allah yana siffanta mana giya ce ta mi ta aljanna wannan hadisin gaba ɗayansa yana bayanin mahimmancin taimaka ma mutane mahimmancin mi mahimmancin taimaka ma mutane taimaka ma mabukaci shine wani ɗaya daga cikin mai yake da suna masu hikima yake cewa wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun taqdi ala yadihi linnasi hajatun ce mafi mahimmancin mutane shine wanda mutane suke biyan bukatar su ta hanyar shi yake biya ma mutane bukata khairun nasi anfa'uhum linnas ko mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanin mutane wannan shine kenan وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضي على يده للناس حاجات لا تمنع عن يد المعروف عن أحد إن كنت مقتدرا فالسعد تارات wannan shine kenan yace a duk lokacin da ka samu ikon ka taimaka ma wani to kada ka kame daga taimaka masa domin akwai lokacin da kai ma zaka nemi me zaka nemi taimakon yace washkur fada'ila sun Allah id ju'ilat ilayka la laka lin nasi hajatun duk lokacin da wani ya zo bukata a wajenka abu na farko da ya kamata kai shine ka gode ma Allah da ya sa ba kai bane ka je ne ka je bukata kai ne aka zo me kai ne aka zo bukata a wajenka an gane da kyau ko wannan shine kenan abun godiya ne mutane ma su zo neman bukata a wajenka an gane da kyau ko jayi kenan wannan hadisi na nan falala ta mi na farko tufasar da mutane kenan sadaka wai ba sai dole ta hanyar kuɗi ba ta hanyar kayan da kake sawa an gane da kyau ko kai ka ɗauki kayan da kake sa ka yi kyauta da su shi ma sadaka ne wanda ya haka Allah zai tufasar da shi kayan aljanna ba sai kuɗi ba ruwa haka na sha ka sai ruwan fiya wata ka ga wani mutum aka hanya yana zuwa ka sai fiya wata ka bashi dala biyar da zaka huddawa dalilin wannan Allah zai shayar da kai ne giya ba irin ta duniya ba irin ta ina irin ta lahira wadda la yusaddauna anha wa la yunzifun ko ba sa ciwon kai sannan kuma ba sa shirme domin ita giya ta duniya idan ka sata sai me idan ka sata sai shirme an gane ko kakannin uwa kakannin mutane da ubannin mutane sai sun sa zagi akwai wanda ma kan shi zai zaga kai mafi hatsari ma akwai wanda Allah zai zaga ko addini zai zai zai mai da suna addini zai iya zai iya zaga da abin da ya kama da haka na wannan shi ke nuna hatsarin giya ta mai ta duniya ƙarshe ka sha ni yadda dai aka ce aka ce ba ta da ma daɗi ko ko tana da daɗi babu wanda ya taɓa allah ba ayin babu wanda ya taɓa ɗanɗanawa ya ɗan siffanta mana mu ɗan shi an ce ba ta da daɗi ko in mutum na shan ta ma sai ya wani ya mutse huska to an ce ba ta da daɗi bayan wannan kuma ciwon kai in ka kare lokacin da mutum ya kare su ciwon kai zai bayan wannan kuma ga manguna da za ka yi ta faɗi kamar ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa da ya shaya tintim an gane ko ya ce da'il masajid lil ubbadi taskunuha wa tufbina bainal khammari yusqina yace kai kyale masallaci ka zo da mu mu wajen giya kyale masallaci masu bauta su ta bauta mu je da mu wajen shan giya a shayar da mu giya an gane ko yace ma qala rabbuka wailul lil ladhi sukiru walakin qala wailul lil musallina ya ce kyale su su yi ta sallah masallaci mu ta wajen giya domin alkur'ani ba inda Allah ya ce azaba ta tabbata ga mashaya giya amma kuma Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah an gane ko kuma gaskiya faɗi ko amma duk masu sallah aka ce wailul musallin alladhina hum a ba kowa ba bane ya tabbata ga masu sallah amma ba kowa ba wanda suke mi wasa da sallar to wannan kenan shi ma yana a cike ko ko ba a ce mashaya ba amma shi yana a cikin da ba yana wasa da sallah Allah ya mun da rahama a ce daga takaice dai shan giya shirme ne wanda ko a ɗabi'ance ma a hankali ma bai kamata a ce mutum ya sha a hankalce ma ba shi yasa tun kahin zakuwar musulunci a lokacin jahiliya ma da ba a san mi a addini ba akwai wanda ba sa shaye shaye irin su abubakar irin su usman duk su yi shaye shaye ba wannan shine kenan wai tun kahin ma zakuwar musuluncin a kahin ma zakkuwar musuluncin wanda ma ba su isko manzon Allah ba ma an samu wanda irin su Zuhair bin Abi Salma da sauransu jayyid a takaice wannan hadisi na nuna muhimmancin mi yin sadaka kuma ya nuna mana wai sadaka ba dole sai ta hanyar kuɗi ba ta hanyar tufafi ta hanyar ruwa ta hanyar kuma abinci da zaka ba me yake da suna mutane jayyid sai hadisi na gaba malik yake cewa wa an hakim ibn hizam an karbo daga hakim dan hizam radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce al yadul uliya hannu wanda yake a sama khairun min al yadi sufla shi yahi hannu wanda yake a ƙasa alkhairi an gane ko irin shi ne 'yan dubara idan suka zo in za ka ba su ba su yarda hannun ya zo kasa a sai dai ko a yi haka a ta daidai daidai an gane ko kuma a kai ka tara da shi doka a sama dan dai mi an ce mi hannu na kasa na sama shine mi shine mafi alkhairi to ai anan kinaya ce a kai karin magana ne ake an gane ko hannu na sama ana nihin mai bi mai badawa kinan koda ko a ce mai karba shine a sama shi dai ne shi dai ne a kasa an gane ko kinan shine ma'ana al-yadul uliya hannu na sama ma'ana mai bayarwa khairun shehi alkhairi min yadda sufla daga hannu wanda yake a ƙasa sai Allah ya sai manzo Allah ce wabda biman ta'ul ka fara da wanda kake kula da ciyar da shi wa khairu sadaqati mafi alkhairin sadaka ma kana an zahri ginan ita ce wadda ta kasance bayan wadatuwa wa man yasta'if wa man yasta'fif duk wanda ya kame kansa yu'iffahu Allah Allah zai kame sa wa man yastagni duk wanda ya wadatu yugnihi Allah Allah zai wadatar da shi ma'ana duk wanda ya kame daga roƙo to Allah zai bashi abun da zai mi zai wadatar da shi ba sai ya ja roƙi mutane ba an gane ko wannan shine kenan malai ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzul bukhari wannan lafazin na bukhari ne wannan hadisin yana nuna mafi alkhairi a koda yaushe dai shine mai mi shine mai badawa an gane ko shi yasa a duk lokacin da kake badawa ya kamata a ce kahima mai karba farin ciki an gane ko wallahi in dai har ka saba yin sadaka kuma ka san sadakar danwa kake yi ka san amfanin da zai same ka a gaba ka san da cewa as-sadaqatu ma naqasat sadaqatun min malin to lokacin da zaka badawa me zaka yi daɗi ma za ka ci fiye da wanda za ka ba don me yasa don na farko ka san da ramce ne ka ba Allah ko Allah ya ce man zalla zai yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira wa zai ba Allah ramce Allah ya linka masa ka san ramce ne ka ba Allah Allah ko aka ba shi ramce ko zai mi ba irin mutane bane ko zai zai biya zai biya kuma idan zai biya kuma linkawa zai linkin balinkin linkin lokacin da za ka badawa ka san da cewa sadaka ba ta rage mi ba ta rage me da suna arziki sai dai ta mi sai dai ta ƙara shi kinan kana badawa kana tunanin in Allah ya so zaka mi zaka samu hiye da abun nan da ka bada wannan ba wanda yake samun shi sai wanda ya kudurta haka an gane da kyau ko kuma lokacin da zaka bada sadakar ana so kada ka sa akan ka zaka bada ne dan a ƙara dan ka samu abin da ya haka a ka bada dai dan wa dan Allah to wannan ƙarin shi kuma Allah zai baka shi amma idan ka bada asali dan ka samu ƙarin takan yi wa Allah ya baka ƙarin amma to baka yi dan wa ba baka yi dan wa ba baka yi dan Allah ba an gane ko wannan shine kenan kenan sadaka mafi alkhairi shine wanda yake badawa sannan a gaba wannan hadisi na namuna idan mutum zai yi sadaka wanda ya dacewa ya fara da shi shine wanda yake ciyarwa shine man ta'ul ai man wajabat alayka nafqatuhu wanda ciyarwarsa take dole a kanka idan za ka yi sadaka kenan ka kula 'ya'yanka in kai wannan sadakar 'ya'yanka ba za su rasa abinci ba matar ka za ta rasa abinci ba a to a wannan lokacin in za ta rasa to a'a kai sadaka ga iyalinka domin iyalinka ma in ka ba su menene sadaka ce hatta ma taj'aluhu fi fi imra'atika shi manzo Allah yace hatta abin da kake ciyar da iyalinka sadaka ne in kayi niyya domin so da yawa niyya ita ke lalata muke da suna ayyukan mu akwai wanda yana ciyar da matar shi ne dan ka a ce bai ciyar da ita an gane ko akwai wanda yana ciyar da matar shi ne dan kar ta hito a ganta da muke da suna da da ƴan ido kun san yawa suka ce ido mi suke nishi ma'ana ta ido sun zurma ko akwai wanda yake ciyar da matar shi dan ita ma ta zamanto gingatatta ko ka a ce matar shi kaza ce to kun ga duka wannan kuskure ne ka ciyar dan Allah sannan sai ka samu me sai ka samu lada irin su ne in ta ba su haushi sai su kimi sai su kimi sai su ki ciyar da ita an gane ko irin shi ne in dan shi ya ba shi haushi ya ce ba zai ba shi abinci ba alhali a musulunci ba a horo da yunwa duk wanda yake dole ne ka ciyar da shi to dullahin da ma baya halatta ka ki ba shi abinci sai dai ka mishi horo na kashi misali mace dullahin da ta maka Allah maɗaukakin sarki da ya zano hanyar da zaka bi ka ladabtar da ita bai zano rishin ciyarwa ba me Allah ya ce walati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ku musu wa'azi ku musu nasiha na gaba ku kaurace musu kuma kaurace ma ba gidan aka ce ka kwashe ina ka ina ka bar musu ba an gane ko a'a a shahidar dai an saba kwana shahida in tare kuka saba kwana ha to in ba tare kuka saba kwana ba to kuma wannan kuma ka gani ko dan kake kwana da yarta ta ma bata saba ba ko to wannan shine da matsalar rishin kwana da da mata a shahida guda dan ukuban nan ta rishin kwana tare ba kami ba ba za ta yi tasiri ba dan bata saba ba dama to wannan shine kenan na gaba mi Allah ya ce ayi bugu an gane ko in wancan takiya to kun ga ba a kawo mi ba ba a kawo mi ba kin ciyarwa domin a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutun girman zunubi girman laihi ya tauye haƙƙin wanda yake ciyarwa ya ciyar da wanda yake ciyar da shi to shi yasa manzo Allah ya ce idan za ka yi sadaka ka fara da wanda ciyarwarsa take dole a kanka idan ka wadatar da su ne to so ka yi sadaka da abin da ya hau a sama an gane da kyau ko wannan shine abin da wannan hadisi yake nuna mana sannan kuma yana nuna mana kamun kai idan har ka kame kanka daga roƙo dan Allah ba dan komai ba dan Allah ka ka kame kanka daga roƙo to Allah zai wadatar da kai an yi daga cikin sahabbai wanda har suka mutu ba su ƙara roƙon kowa ba an gane ko misali akwai me yake da suna akwai salim maulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tsammani salim ko shine ina tsammani ko safwan ne safwan safwan ne ko dai dai daga cikin su yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqawlin ba zai roki kowa ba kuma haka akai har sai da ya bar duniya bai roki kowa ba yana akan raƙumi bulalarsa za ta faɗi ba zai ce ba wani muƙamin bulala nan da Allah wani muƙamin bulala wani abu ne to sai ya sabko da kan raƙumin nan ya ɗauki ne ya ɗauki bulalan kuma ya koma a kanta an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan dai sai nuna mana shi roƙo mafi yawanci yana jama mutum kaskanci an gane ko lokacin da mutum ya siffantu da rashin roƙo duk lokacin da ya kusantuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo a hadisi wanda wasu malamai sun inganta sa mai yake da suna abu zar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wadullani ala amalin idza amiltu bihi ahabbani nasu ka nuna mini aikin da inni Allah zai so ni da aikin da in nayi mutane za su me za su so ni to na mutanen shine muhallu shahid sai manzo Allah yace izhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas an gane ko ka nisanci abin da ke ga mutane ka nisanci roƙon mutane to mutane za su soka an gane ko wannan shine sirrin kenan kaga mai kuɗi yana son zama da talakawa ne dan ya san da talakawa nan nan bai cewa alaji bani an gane ko amma su talakawan da sun zo ba amma bari su shigo dan an san me ya kawo su to wannan shine kenan da rashin roƙo yana sama mutum izza Allah ka ba mu abin da zai sa mu wadatu daga roƙon mutane a hadisi na ga maliki cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya da shi yace qila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah ayyu sadaqati afdal wacce sadaka ce tahi qala sai yace juhdul muqil juhdul muqil ma'ana kokarin makadanci ya ake cewa makadanci shine wanda baya da yawa an gane ko shine kokarin wanda baya da abu da yawa wabda biman ta'ul sai dai ka fara da wanda kake ciyarwa wannan hadisi me yake nuna muna mafificiyar sadaka ita ce lokacin da za ka bayar da abun kana son shi kana da bukatarsa an gane ko wannan shine kenan za ka ba da sadaka lokacin da za ka ba da abun anta muhtajun ilai kana son abun tsananin so amma sai ka bada shine ake cema al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wannan shine kenan mafificiyar sadaka ka bada abu lokacin da kana tsananin bukatarsa an gane da kyau ko wani ita ce sadaka mafificiya a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki sai dai isari ba ko da yaushe ake son shi ba akwai lokacin da ba za ka hihita wani a kanka ba idan shahi al'amari na ibada musamman ma ya kasance abubuwa ne wanda yake dole na sha ba da misali akan wannan shine misalin lokacin arwalla ya yi ga ruwan arwalla an tada sallah an kawo buta an gane ko ana muka maka buta sai ka ba abokin ka ce abokina bismillah kai bismillah kai kaga wannan kayi kuskure kayi makruhi nan ba kai haramun ba akwai ne zamantowa haramun shine dai kasance kai ke da ruwan arwallan an gane ku kuma su kadai ne babu wasu to haramun ne ka ba wani ka ce shi ya arwalla kai kai taimama don shi yanzu ba dole bane yayi me yayi arwalla me zai taimama kai ne yake dole kai me kai taimama kama Allah ya baka kudin aiki zuwa aikin hajji ne an gane ko sai ka ce to na zuba ma mata an gane ko kamar da na taɓa baku labari wani ɗan tiktok aka nuno sa alhamdulillah alhamdulillah mi zai hodi ka ce bana nawa ne ku jera kuɗin maka take miliyan biyu miliyan biyu ko miliyan uku miliyan uku ko to da na same su uwata zan fara zuba ma kamin nima in tai an gane ko to sai wani na gani a ciki yana ce masa jahili to za akwai masu kakkausan magana shi na gani alkhairi ne amma kuma ana ce mishi jahili dan me yasa dan ba shi kamata ba uwa ya kamata ya tuna ba a wannan lokacin wa ya kamata ya tuna kan shi ah in na samu miliyan uku nan zan zuba ma kaina kujera haji in na je in na dawo daga bayan sai in sai in sa uwa ta mahaifiyata ta tai kenan wannan isari kun ga nan ya zama to haramun shine suke cewa al-itharu bil qurbi makruhun ka'ida ce al-itharu bil qurbi makruhun makruhi ne a wajen ayyuka na lada ka gabatar da wani kai ka tahiya a anan me ake so musabaka ake so gaugawa gogoriwa ake so amma al'amura na duniya ne ake so ami a bar ma wani ka bar ma wani an gane ko an kawo abinci baya yasa sai ka ce a kai bismillah ci ci ni na koshi alhali kuma kana shin yunwar an kawo ruwan arwalla an tada sallah ba za ka ce ba a bismillah arwalla a ikai sannan ka bashi yayi wannan shine kenan sahu na horko za a cika sahu ba za ka ce a wani bismillah wani bismillah a kan gani duk wannan kuskure ne wai ana turayya juna sai idan ya kasance wuri ne wanda yake bayan liman kuma irin salloli ne wanda ana so a gyara ma liman to a wani lokacin so a yi dacewa da bayan liman a yawowa ya zo a hadisi manzo Allah ce liyalini minkum ulil ahlami wan nuha wanda ya kamata su bi mini baya su ne ma abota hankali da ilimi wanda in na kuskure za su mi za su gyara min to a nan kaga kai sai ka koma ko da sahu na bi ka ce ma malam bismillah ku ne in liman ya kuskure za ku gyara mishi an gane ko wannan shine kenan a wannan hadisin dai abin da yake nuna muna ashe sadaka mafificiya ita ce wadda za ka yi lokacin da kana buƙatar abun shine juhudul muqil juhudul muqil wannan kuma da a ce muna aiki da shi da buƙatoci da yawa da ake da, da ake nema a al'amari na addinin musulunci da, da an walwale su za ka gani wurin karatu ana buƙatan abu kaza ana buƙatan wata salula ko kuma ana buƙatan wata yar kamera ko kuma ana buƙatar wani abu kowa na jira a samu alajiwa ne ya zo ya zuba jika ɗari biyu a sai abun nan alhali kuma da an yi jika jika da duka an yi me da an sai abun to kun ga rishin wannan rishin aiki da wannan hadisin shi ke jawo wasu abubuwa sai an ce an yi jira malai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce tasaddaqu ku yi sadaka fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah indi dinarun ina da dinari guda qala yace tasaddaq bihi ala nafsik kai ma kanka sadaka da shi qala yace indi akhar ina da wani qala yace tasaddaq bihi ala waladika kai ma ɗanka kyauta da shi قال يتي عندي آخر إنا ودواني ندبا قال يتي تصدق به على خادمك كي صدقا دشي أكن هادمك دان أيكنك قال يتي عندي آخر إنا دواني قال يتي أنت أبصر به تو كي كي سني إندي داتي كساشي رواه أبو داود أبو داود يرويت ونا حديث والنسائي الإمام النسائي والصححه ابن حبان الإمام ابن حبان يا إنغان تاسا والحاكم دا إمام الحاكم wannan hadisin kamar ya koya muna wa'inda ya dacewa a fara da su a wajen sadaka manzo Allah ya ce ai sadaka wani ce ni dinari guda kawai ke gare ni ya manzo Allah kuma ka ce ai sadaka an gane ku sai manzo Allah ce to ima kan ka sadaka da shi a ya ce a ni nawa dama ina da shi nawa aje yake akwai nawa ni bani da bukatar shi an gane sai manzo Allah ce to kai ma danka kyauta da shi ce a'a na ɗana dama akwai shi wanda zan ciyar da su akwai shi ta saddaq to matar kafa a ita ma na mata ta akwai shi an gane ko ɗan aikin kafa ya ce a shi ma ɗan aiki na akwai nashi dama sai manzo Allah ce to yanzu sai ka duba ka gani inda ya dace ka sanya an gane da kyau ko kina wannan hadisi me yake nuna muna ashe farko in kana da abu kan kai kamata ka fara da shi an gane ko dan me yasa ana aka ce ka fara da kanka dan mafi yawanci idan kai baka ƙoshi ba za ka iya ka neman ma wani ya ci a ba za a yanzu misali mai gida ne mai gida ne ya hwaɗi yunwa ta bige sa ko a kawo abinci mai gida ya hwaɗi da ɗiya gaba ɗaya duk sun hwaɗi yanzu a nan wa ya dacewa a fara da shi a fara da mai gida da ya ƙoshi sai tashi ya walwala da gudu an gane ko ya je kasuwa in ma da ko zai yi in kwace zai yi an gane ko ya kwato ya zo ya kawo musu to wanda shi ne kenan kenan shi yasa wannan na ce yana da kyau ashe mata su zan kula shi idan an yi farfesu a gida wanda ya dacewa a hudda mishi na daban na musamman shine wa shine mai gida ko dan shi ke nemowa ya ce ya ji daɗi dan saboda gobe a ƙara kawowa akwai matan da suke haka na akwai wanda ba su haka akwai matar da Allah ya haɗa ka da ita to shi kenan sai dai ita ta ta koma tuka kuma kai ta kai ta bushewa an gane da kyau ko to wannan shine kenan amma akwai wanda mafi a to ni ban sani ba dai abinda da na yawan gani matan da ne zama da su tun ina karami dai har zuwa abu mafi yawanci gani na mazan mazan ana kula da su to ban sani ba dai ko ana ana samun da yawa irin wa'ancan tabbas ana samun su amma sai dai ina tsammanin ba su da yawa an gane ko wanda za su canye wa su bar mazan su akwai wadda ita ko da ɗiyanta su rasa ne sai ta ashima mishinta an gane ko to akwai kuma wasu masu matsala me matsalar mai gida zai kawo nama wanda yana isa a miyar gida gaba ɗaya amma sai a ce a mai gidan za a ma romo shi kaɗai su kuma 'yan gida su shata ba, ba, nama an gane ko ma'ana ga nama a sa a cikin miyar gida gaba ɗaya in ma ana so a kwashe nama a sama mai gida su ba dai sun yi ɗan romo romo na miya ba to ya ishe su to amma sai a ce mai ginin shi za a ma dage-dage san dage-dage ko su kuma sauran mutanen ta kun ga wannan duka shi kuma akwai akwai kuskure a ciki an gane da ke ko jayid a takaice wannan hadisi na nuna wanda ya dacewa a yi ma sadaka da farko shine kanka na biyu shine ɗanka na uku shine matarka na hudu shine wa wanda yake aiki a ƙarshen ka to ina iyaye malamai su tattauna me yasa ba a kai iyaye a nan ba malamai suka ce abin da yasa ba a kai iyaye a nan ba ta kan iya manzon Allah ya san da shi mutunan mai yawa baya da me baya da iyaye an gane ko ko kuma yawa yana da iyaye amma ciyarwarsu ba dole bane akan shi domin akwai lokacin da iyaye yake dole ka ciyar da su akwai lokacin da me ba dole ba ka ciyar da su yake ka ciyar da su wani lokaci ne yake dole ka ciyar da iyayenka shine idan ba su da wanda zai ba su in bawa ba in ba kai ba kuma su ba su iya nema musamman lokacin da suka tsoho misali dole ne ka ciyar da su kamar yadda yake dole ka ciyar da ɗiyanka dole su ma ka ciyar da su an gane ko to wani lokaci ne yake ba dole ka ciyar da su ba dole ka ciyar da su ba shine dai kasance su ba su da bukata su kan su ma misali a ce ma'aifinka mai aiki ne da ƙarhinsa akwai wasu iya kuma wanda su ma suna iya taimaka mishi to ka kai ba dole bane kai ka ciyar da shi to lokacin da yake dole ka ciyar da iyalinka malamai sun tattauna to idan ka samu ɗiyanka za ka fara ba ko kuma iyayenka za ka fara ba an gane ko jayid to shi kuma a nan shi ma malamai sun kasu kaso biyu amma magana wadda ta yi inganci wadda kuma tana da istishhad da shar'a akan shar'u man qablana shine wanda musu ke cewa iyayen ya kamata a fara gabatarwa dalilin shine hadisin wannan mutanen guda uku ko da rami ya da rami ya kogo sun shiga a kogo dutse ya zo ya toshe kogon daga cikinsu gudan da ya tashi me ya ce ya allah ina da iyaye wanda sun tsufa ni ke kula da su a gidana suke na kasance duk in na tahi na nemo abinci ba zan fara ba kowa abincin nan ba kowa ba zai ci abincin nan ba sai iyayena sun ci wanda suka raga shine zan ciyar da iyalina da 'ya'yana da 'yan aikina an gane ko hawataran na zo na isko sun yi kwana na kyamaci in tayar da su da in takura musu da kwanansu na ce kun ba zan ba kowa ba sai sun tashi yara suna kuka haka na jimre har sai da suka tashi suka ce sannan na ba yara na ya Allah in nayi wannan dan kai in abun soyuwa ne a gare ka fafrij anna ka bude mu na hanya mu hita haka ko akai Allah ya bude musu hanya an gane ko to wannan shar'u man qablana ne shi kuma ka'ida ne a wajen malaman usul fiqh suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalif shari'atuna an gane ko shari'ar wasu wanda ba al'umma mu shari'ar mu ce matukar bai saba ma shari'ar mu ba to babu inda ya saba ma shari'ar mu kenan wannan shine dalili idan kana da ga ɗiyanka ga iyayenka kuma iyayen dole kai ne zaka ciyar da su ba su da kowa in ba kai ba to su ya kamata ka fara ciyarwa sannan wa sannan wa sannan ɗiyanka to na gaba shine mataki yanzu mun mun ji uwaye su ne na farko ko kana da iyaye su ne na farko wanda zaka fara taimaka ma to yanzu tsakanin mata da ɗiyawa su waye ke gaba a wa a gaba mata da ɗiya ɗiya ga hadisin nan ma'aiko me yasa nan ba a kawo iyaye ba mun gayi dalilin da yasa ba ka iyaye ba to ai kun gani da ɗiya aka fara kenan ɗiya su ne na farko malumin sistem na me yasa aka gabatar da ɗiya akan mata an gane ko shine dan saboda ita mata mace takan iya tana da wasu dangi wanda in kai baka ciyar da ita ba mi dangin nata suna iya mi su ciyar da ita an gane ko to su kuma ɗiyanwa asali kai ne asalinsu ita kuma matar ba kai ba ne asalinta kenan far'i ne kai ko an gane ko idan kuma aka rasa far'i sai a koma ga asali ka ƙi ciyar da ita ta koma gidan iyayensu a ciyar da ita to su kuma yara in ka ƙi ciyar da su gidan uwayen wa za su koma an gane ko to shine kenan su yasa suke dole ka fara ciyar da su sannan ka ciyar da wa sannan ka ciyar da ka ciyar da matarka na gaba shine dan aiki bayan dan aiki to duk in yaso sai ka diba wanda ya dacewa insha Allah jayyid wannan shi ne kenan me yake da suna maratib wanda ake bi a wajen yin sadaka mali cewa na Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah da ita tace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar daga gidan daga abincin gidanta ghaira mufsidatin ba tare da banna ba kana laha ajruha to tana da sakamakonta ma'ana tana da sakamako tana da lada bima anfaqat dalilin ciyarwar da ta yi dalilin sadakar da ta yi wali zaujiha ajruhu bi maktasaba shi kuma mijin yana da lada domin shi ya nemo shine ma'anan bi maktasaba domin shi ya nemo walil khazin mithlu zalika haka kuma alkhazin shine ma'ana wanda ka sa tsaron wata dukiya taka haka ma mai tsaro shi ma kwatankwacin haka la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din sashen su baya rage ladar sashe shay'an komai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin sai yake nuna me yake da suna abinda ake ce ma as-sadaqatu bin niyaba as-sadaqatu bin niyaba shine yin sadaka maimako mutum ne yake da dukiya a kake da kake mishi hukun dukiya sai kaga ya dace ka doki kai masa sadaka sai kai masa sadaka ba tare da kayi banna ba a cikin abin da ka san da in kai ho sai yayi magana in kai ho za a samu matsala an gane ko shine manzo Allah ba da misalin mace da wanda yake hokon wata dukiya mace ta ɗibi shinkafa wasu mata sun shigo wanda suka ba ta tausayi ta ɗiba daga cikin buhu an gane ko ta ɗibi tiya guda ta basu to manzo Allah ce za a ba ta lada guda shi ma mijin a bashi lada guda ana a bata lada shi ma a bashi lada shi ladar shi ta nemo wanda yi ita kuma ladar ta tami ta sadakar da ta yi domin ta zo mi ta zamanto kamar ita ce mikil suna wasita wanzu Allah yake cewa addallu ala alkhairi ka fa'ilihi wanda ya nuna wani alkhairi kama wanda ya yi sa ne kina wannan hadisin sai dai kun ga ya sa sharadi sai aka ce ghairu mufsida ghaira mufsida ba ta yi banna ba ma'ana ba a wuce gona da iri ba misali ka ka buhun shinkafa wata ya mutu an gane ko kan wata ta zo ziyarta ta talaka ce sai ta raba buhu biyu ta ba ta rabi ta tahi da shi da Allah an yi banna ko ba yi banna ba an yi banna an gane ko kaji natiza sun ce an yi banna dan na san tuzurai ne gaba na ba su san muhimmancin buhun shinkafa ba an gane ko inda sun san muhimmancin buhun shinkafa da sai sun yi kuwa wannan shine kenan jayyid kenan an yi banna buhun shinkafa an raba an raba biyu an bada kuma ta san da da ke ta ake so buhun na a kawo shi an gane ko musamman a cikin zamanu cani in shi wasu jayid a takaice dai idan za a yi za a yi yanda shi wanda yake da dukiyar ba zai ga an kware sa ba ko an masa banna wannan shine kenan jayid a gaban malik yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya da shi ce ja'at zainabu imra'atu ibn mas'ud zainab matar ibn mas'ud ta zo faqalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka amarta al-yawma bis sadaqa lalle kai kayi umunni da sadaka wa kana indi huliyul li an gane ko na kasance kuma ni ina da kayan ado wasu kayan ado fa aradtu an atasaddaqu bihi sai na so in yi sadaka da wannan kayan adon nawa masu tsada فزعم ابن مسعود سي ابن مسعود يري cewa annahu wa waladahu shi da dan shi a hakku a hakku man atasaddaqu bihi alaihim su suka yi cancanta da in yi musu sadaka su ne suka yi dacewa da wannan sadaka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce sadaqa ibn mas'ud ibn mas'ud yayi gaskiya zawjuki wa waladuki mijinki da danki a hakku man tasaddaqti bihi alaihi su suka yi cancanta da ki musu sadaka rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin a ran sallah ne manzon Allah ya biya yayi mamata wa'azi yace ya ma'sharan nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahlan nar ya ku mata ku yi sadaka domin na gan ku ne mafi yawan yan wuta sai suka fara yin sadaka akwai wanda ba su zo da abin da za su sadaka da shi ba to daga cikin su akwai mata ibn mas'ud bayan ta koma gida ta tattalo kayan ado na gwalagwalai na zinariya za ta je ta yi sadaka da su sai mijin ya tare ta ce ina za ki sadaka zan je in kai a ayin ku sadaka ne muna da bukata ki ba musu ce a dan me yasa ya ce mu ka hida cewa ki muna sadaka ya ce bata yadda ba ta je ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce eh tabbas mijinki da danki su suka hida cewa idan za ki sadaka ki fara da su sai in sun wadatu sannan ki me ki ji waje ki bada an gane ko kenan kada ki zamanto indararo baka ba gida sai ina sai daji ko to ai kun matsala in ya ba gida akwai matsala ko in darora inda an ce gida zai ba akwai matsala ko da ki karin magana ina hausa ko komi falsafa na shiga a ciki to a bar shi akan dai haka nan kada ki zamanto indarar baka gida baka ba gida sai daji in gida ya wadatu ne sai a ba ina sai a ba waje to wannan shine kenan kenan wannan hadisi muke nuna muna a shi mace idan za ta yi sadaka mafi dacewa ta bawa ta ba mijinta da wa da ɗanta an gane da kyau ku kuma wannan ba sai sadaka ta hatta zakka hatta zakka sai dai ɗanta akwai lokacin da baya halatta ta bashi sadaka ta bashi zakka shi zakka akwai lokacin da baya halatta mace ta ba ɗanta zakka shine idan ya kasance wajibi ne ta ciyar da shi domin ina ji mun kawo ka'ida a lokacin da muka yi kitabun zakat man wajabat alayka nafqatuhu fala yajuzu an tu'tiyahu zakataka ka'ida ce ta fiqhu duk wanda dole ne ka ciyar da shi to baya halatta ka bashi zakka man wajabat alayka nafqatuhu fala yajuzu an tu'tiyahu zakataka misali kai ne ka hudda zakka sai kace zaka ba danka kuma ɗanan naka karkashin ka yake to ka gani ɗanka dole ne ka ciyar da shi ko kenan baya halatta ka me ka bashi zakka ma'aifinka tsoho wanda dole ne kai ka ciyar da shi ka huda zakka ka ce zaka ba baba ba ka ba baba tunda dole ne ka ciyar da shi an gane ko amma ita ma ita ma mace za ta yi ba mishinta ita nan saboda ba dole bane ta ciyar da shi amma shi kun ba zai mi ba ba zai ba ta ba duk zakar da ka huda ba za ka yi ba matarka ba komi talaucinta in talaka ce to kai ne dalilin talaucinta an gane ko eh wannan tunda in kana cikin arziki dole ita ma ta shiga arziki to shi yasa mace ba ya halatta ka bata zaka inda an halatta zaka ga mata ina ji da talaka sun shiga uku wannan shine kenan ga yanda maza ke mata ke ke yanda suka ga dama a yanda zaka ga mata a cikin manya manyan motoci to inda a ce ana ba su zakka ai da jirage ma zaka gansu a ciki ko wannan shine kenan wajen da ba zakka bace aka ba su to ina ga an ce a ba su zakka a takaice dai duk wanda yake dole ka ciyar da shi baka bashi zakka a nan kun gani ɗanta ya halatta ta bashi a lokacin dan saboda ba dole bane ta ciyar da shi tunda akwai me akwai ma'aifinsa to wani lokaci ne yake dole mace ta ciyar da ɗanta shine idan baya da baya da kowa sai ita to dole ne ita mace ta mi ta ciyar da shi ta nemo ta ciyar da shi kuma idan yana a matsayin bai balaga ba domin da ka balaga shi kenan ka je ka nemo ma kanka shi yasa laraba da da yaro ya balaga koro shi ma suke bakin gida ake mishi gida ake mishi daki ko wani a cikin ma nan akwai masu wannan al'ada ko in mutum ya balaga ba a bari ya zauna cikin gida to su laraba sun shahara da wannan amma sai dai wannan kuma ya jawo fasadi mai girma kaga yaro ya balaga an an kore shi daga gida yanzu bai san ma inda zai tahiya ba ma ya tahiya zamna a cikin mutanen banza ko abin da ya kama da haka to duka wannan a takaice dai sadaka ana farawa da iyali jayid an gane wannan hadisin ko aha sai mu zo a hadisi na ga maliki cewa wa an ibn abbas wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya dada su qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane hatta ya te yawmal qiyama har sai ya zo a ranar tashin alkiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin alhali a cikin huskarsa babu tsokar nama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa a wani hadisi manzo Allah yake cewa al mas'alatu kaddun yakaddu ar-rajulu biha wajhahu shi roko kaman zabtan naman huska ne filis kana roƙon mutane filis ana zabce naman huskarka ba a nan duniya ba wai ma'ana kowanne mutum kun san ran tashi alkiyama kowanne nau'in zunubi yana da nau'in yadda mutum zai tashi kowanne mai zunubi a lahira za ka gane sa ana nufin zunubin da mutum shahara da yinsa misali wanda ya ci mutumci wanda wanda ya ci amanar ɗaya daga cikin matayensa zai tashi aha zai tashi da da shayayyen bangaren jiki ko wannan shine barayu zaka gansu tattale da kaya ko in ya sace mota zaka je zaka ganshi da mota duk abin da ya sace sai ka ganshi a bayan shi an gane da kyau ko to kowa da alamarsa to shi alamar maroki shine zai tashi babu na babu naman huska da kaga mutum kenan kwarangwal huska babu nama kaman hotalwa an gane ko to ka san da cewa wane ne maroki ne to kuma ni abin da na lura da shi hatta tun a nan duniya ma zaka ga mafiyancin maroka kamin su rusu kaga ba su da naman ba su da naman huska akwai wani daga cikin maroƙa da ya rasu ba a jima ba ni na karanci wannan a huskarsa kun ba shi kadai ba misali mu a gida akwai wasu wanda suka shahara su wanda aikin su kenan hatta ma sarauta ke da kwai ta, ta maroka to wallahi Allah yana gani ni duk wanda na sani daga cikin su kamin su da sunnan zaka ga huskar tasu duk ta lalace an gane da ko da ko a ce suna da jiki to kamin su da sunnan huskar zaka zaka gani ba su ba su da wasu shekaru masu yawa amma zaka ga huskar tasu babu haiba duk ta lalace a bara mun ji auren wani wani wani kanena ko kannan mu su, su uku da suka yi aure lokaci guda da aka zo wajen damun aure to irin wannan wanda suke da alaka haka da sarauta ko da malunta haka ta gargajiya idan an ce ɗanka yana aure to sarki sai ya turo maka ɗa sai sun zo a yi ta kiɗi ana ana roƙon mutane to akwai wanda ya biyo mu shi da yayan namu da muka shi tare da shi ahlus sunna ne shi baya ba maroƙa kuɗi irin ka zo kai sai dai ganga ka taho shi an gane ko ba zai baka kodala ba da ya zo yana ta kiɗi yana ta kiɗi muka ɗago mota sai ya fara zagin garan sai ya fara zagin shi an gane ko sai ya dariya bayan mun karo gaba sai ce ce kasan wancan ya ce eh ya ce wancan lattizo ya ce wani lattizo ya ce abokina ne tare muka yi karatu a shi shi sa yake zagin shi dama sun saba tun a yaran a yaranta ana tashi da irin wannan wasa ta mi ta zagi an gane ko sai ga shi ko da marece ya ce ai sai na iske ka da marece ku gashi an kare biki yanzu an aje ke ganga an taho an taho wajen hira ba ba ka bani in ina rike da ganga ba to yanzu na zo zan maka hira ka bani to a nan ne yake ce mini abokin shi ne kuma wallahi in ka gansa za ka iya cewa ya aihe sa domin ni cewa ni tsoho an gane ko tugub tugub in gaya maka amma kuma wari ne shi da shi da wancan abokin namu huska duka ta mi duk tashin wanda yake wanda yake lura da wannan zai iya gane wannan tun a nan duniya za ka gani ba sa mutuwan kwarai mafi yawancin marokan nan zaka ga duk abin da za su roka kashi an ce an yi wasu wasanni an ba su kaza an ba su kaza don babu amfani kiran suna ne da zan iya baku sunan wani wanda kowannen ku zai iya san tun muna tun ba a hima ba suke maroka shugabanni ke musu kyauta kaji an ce an musu kyautan miliyon kaza an musu kyautan mota kaza amma kuma kamin su mutu zaka ga har ma sai sun kai suna roƙon da Allah taimaka musu duk in sun yi rishin lahiya ba sa iya ma kansu magani sai an me sai an taimaka musu kai ta tunanin kuɗin da aka yi ta ba su kyauta da kaza da kaza na ina suke bari mu bada misali wanda suke raye yan kokowa dan kokowa nawa zaka jin an ce yana rishin lahiya wanda ya taba macin takobi miliyoyin kuɗi kaza da kaza amma kuma baya da lahiya a sai kuma yanzu an nemi taimakon da za a me za a kai sa ina kuɗin na kokowa na roƙo da aka yi babu albarka an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya kare in wa da ƙarshe kamar yadda muka saba duk sati muna ɗauko wasu abubuwa da suke ci muna tuwa a ƙwarya mu tattamna abubuwa da sun faru wanda zan dai kawo ɗan kanun labarun ne ya so sai mu abu na saboda wasu abin ga da farko ana daga cikin abubuwan da suka ɗan tada ƙura a wannan kwanakin da suka wuce shine na matsala ta ganin wata an samu wasu mutane suka ce ba ma za a ga wata ba don ba ma za a yi shi ba kwata-kwata ba za a gansa ba amma ga shi kun Allah an gan shi a ina an gan shi a ina a Nijar kuma a Nijar ba mutane guda ba ya zamanto khabrun mutawatir laisa khabrun ahad in ji malaman hadisi ko ya zamanto mutawatiri ba ahad ba ba ma Nijar kawai ba wannan sai nuna kenan yana da kyau mu ƙara me yake da suna tauhidin mu ya karu wannan misala ce ta tauhidi ya kara maka tsoron Allah madaukakin ya kara maka girman Allah madaukakin sarki ashe duk lokacin da kaga wasu sun yi bincike turawa sun ce kaza alhali kuma ga yanda musulunci ya ce to za mu ce musu eh su gano ba ne mu dai abin da musulunci ya gaya mana shi za mu me shi za mu yi aiki da shi za su gano a nan gaba wannan shine kenan wannan akwai tauhidi sosai a cikinsa ganin wata al'amari ne na gaibi bai dace ba a ce mutum ya zo yana yana yana hada tabbaci na cewa ba za a yi kasa ba abu na biyu shine rasuwa da ɗaya daga cikin 'yan wasan kwaikwayo shahararru da ta yi da ake ce ma daso an gane ko saratu gidado allah ya ji kanta da gafara wanda ƙurar da ta biyo baya shine mutane sun kasu kaso biyu game da ita inda aka samu wasu mutane wanda su yanzu aibinta suke hiddowa suna nunawa an gane ko na inda take rawa na inda take maganganu na batsa na inda take cin mutunci da abin da ya kama da haka wasu kuma sai aka same su kumi suke yi su kuma a ayyukan alkhairi nata kawai suke gayi har ma aka samu su ma suna cewa kai aljanna ce dan mi dan saboda abubuwan da take ta yi an gane ko to a takaice dukkanin su za mu iya ce musu abin da ya dace shine suke su tsaka su tsaya tsaka tsakiya mu dai duk mutunan da ya mutu a matsayin musulmi ba mu da damar mu yi masa mi mu yi masa shaida ta wuta ko shaida ta mi ko shaida ta aljanna amma sai dai yana da kyau mu san da cewa babu laihi idan mutum ya mutu akan wani sabo a gai wannan sabon da ya yi don saboda ya zamanto me ya zamanto izina da tunatarwa ga suwa ga 'yan baya da haka wanda suke tuna wanda suke tono wannan abubuwan da ta yi na sharri da sauransu idan har sun yi da zuciya ta wa'azi wallahi wa'azi ne suka yi an gane da kyau ko domin da yawa sun mutu manzon Allah ya gai abin su da yawa sun mutu alkur'ani ya gai me ya gai abin su kuma musulmai fa kai hatta daga cikin sahabbai ma akwai wanda ya mutu a fagen yaƙi a fage na yaƙi fa sahabbai suka ce yayi shahada manzo Allah ya ce a bai shahada ba bai shahada ba tuna asiri ko ba tuna asiri ba tuna asiri aka bincika kuma me swata yayi an gane ko to shikenan sai a kigayen aibinta za a gai kenan dai zamanto izina dai zamanto wa'azi ga wanda suke yi su bari ko da ko a ce ta tuba na gaba shine fadin alkhairin ta fadin alkhairin ta shima abun alkhairi ne dan saboda wanda suke akan hanya ta su ma su yi me su yi koyi da ita ta tattara abubuwa da yawa daga cikin alkhairin da ta yi mun gani gashi nan ko da yake ana iya me yake da suna a cikin yin ma akwai hanyoyi akwai wasu abubuwa da suke iya lalata amma dai za mu yi aiki da zahiri na ciyar da miskinai da take yi an gane da kyau ko na taimako da take har wata kungiya ke gare ta wata ONG ke gare ta taimaka ma mutane da ciyar da marayu da abin da ya kama da haka kina wannan shine kenan abin da dai zamu ce Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa kuma wanda suke da irin halinta ya zama to izina a gare su su tuba daga abin da suke yi wannan shine kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma amilu kada ku zage matattu domin su sun shiga abin da suka yi kenan ba alkhairi bane ka zage ta an gane da kyau kuma yanda kuma ba laihi bane dan an zano aibin dalilin mi dalilin a wa'azantar abu na karshe shine an samu ɗaya daga ciki wanda annan bari in bar shi shi yahi alkhairi mai yiwa Allah ya muzo sati na gaba dan ka tattamna shi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna kenan wannan karatun ya fara kenan za a ci gaba insha Allah sai illa masha Allah rayuwar mu ita ce ilimi gaba ɗai an gane da kyau ko jayyid akwai sanarwa shine ran jeudi insha Allah muna da wa'azi a markaza ta Sony insha Allah markaza ta soni jedi bayan sallar magriba wanda ni zan gabatar da wannan wa'azin insha Allah kenan wanda suka samu dama sai su halarta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam